أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدام فريد دهره على الإدلاك حاتم الأتماني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق يا همة الشيء حجري لنا بهذا المهدر والتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان 21 a cikin jawahirul ma'ani bayan mu daga maulud wannan muna magana ne akan ismullahi lazim mun shiga bayani akan ismullahi azim shau janar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa Allah ya sanar da shi ismullahi azim ta kowace tarkibi da komi daga cikin sirrorinsa da wanda ya shafi shaut manzala da wanda ya ismullahi azim na sayyidina Ali bin Abi Talib sai dai adil harazmi ke cewa ba mu samu labari daga wani wali a duniya wanda ya ce ya san wa'annan gabaki ɗaya ba ba mu samu labari ba in akwai to ba mu sani ba saboda haka a hannun waye bayyana a nishau tijani wannan ya nuna isman da suke tasarrufat suke juyuwa a hannun shau tijani a duniya babu wanda aka saka masa wa'annan sirrin babu shi kuma ko gobe sirrorin da yake gudana a hannun almajiran shau tijani gaskiyar lamari babu wani wali da wa'innan isman suka suka yi tasarrufi a hannunsu babu to a cikin wannan ya yi bayani mun tafi da nisa wanda a yau za mu jona ne akan abin da yake ciki dai ya yi magana a kan an tambayi shau tijani ko shau tijani ya tambayi manzala ne ladan karatun ismail azim na ɗan adam da kuma na mala'ika ya warware to nan ya ci gaba da cewa fatiha binitul ismi da fatiha ba da niyan ismullah azim ba yace ba ɗaya bane ai shi shi'uri da zaka ji kai ni da yawa mutane suna karanta wazifa da yawa mutane suna karanta wazifa suna yin tarbiya wasu ba sa cire asma'u rashin cire asma'un rage tafiya ne cikin tafiya saboda baka isa ka karanta fatiya da niyan ismulal azim ba dan baka san shi ba ai baka isa karanta fatiya da niyan ismulal azim ba dan baka san shi ba saboda haka cire asma'un shi zaman kansa yake ka cire fatiya binatul ismi sannan ka cire asma'u ka cire salatul fati binatul ismi to lokacin da ka karanta fatiha bin yatil ismil azimil azami to in ka zo fatihar ba wani canji za ka yi daga karanta ta ba ba canji ba ne isharin jinka wannan zan karanta kamar a ce mutum ya karanta kulwan lawu ne kafa uku bin yatil qira'atul qur'ani ba haka bane bin yatil hatmati idan mutum ya karanta kulwan lawu da Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kulwan lawu da Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kulwan lawu da Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan mujarradi an baka niyya ce da ta bambanta kayi ne da niyan hatma na alkur'ani ko ka karanta kulwallahu kafa uku ne in ka karanta kulwallahu kafa uku ne ladan kulwallahu ka kafa uku ne in ka karanta binatul ismi ne amin da binatul hatmati ne ladan ka na hatma ne ai kai isharin kaji niyyarka a karanta kulwallahu kafa uku daban a karanta kulwallahu kafa uku da niyan hatma ai daban to shi kuma fatiya ko ka shi kuma ba halin ka ce na karanta fatiya da niyan ismail azim dan baka san shi ba yawa ma'anan kenan na karanta satul fati bi niyan ismail azim dan baka san shi ba amma in ka sani menene ismail azim din a cikin fatiha shi ake cirewa shi ne aikin da ake yi shi ba in ka karanta salatul fati da kai ta karantawa idan an zo an dora ka akan wannan hanya don ka zo karanta fatiha zinatul ismi to za ka fitar da ismin ne gashi nan wannan shine ismullah alazim a cikin fatiha eh shine wannan shine ismullah alazim a cikin salatul fati eh shine saboda haka idan ka zo karantawa sai ka yi niyyar ismullah alazim to wannan ka sami duk abin da ake bukata na lada saboda isharin akwai sunan a ciki wannan na yi magana ne saboda da yawa waɗansa ce ba komai ba ba komai ba ne ka bar gara ɓasa ne mai yawa ismail azim duk lokacin da yaka karanta shi kuna karantawa ne tare da mala'iku kuna karanta shi ne tare da mala'iku kowane harafi mala'ikun kuma shaujan ya faɗi adadinsu ɗaya daga cikin mala'ikan ƙalla ko kullu ma talahu tali talatu ma ajami al mala'ikatu al awali ne dukkan mala'ikun alam gabaki ɗaya suna karanta fatiha ne da kai shi ne ake karantawa casa'in da ɗaya ɗai casa'in da tara shi ne aka zama shi ibrahim radiyallahu ta'ala za a iya karantawa ashirin bayan sallar asuba a karanta ishirin bayan sallar azhar a karanta ishirin bayan sallar asar a karanta ishirin bayan magariba a karanta sha tara bayan sallar magariba ya ce duk yayi in ba za ka yi bugu ne ba ka da lokaci to za ka raba shi gida biyar sai ka karanta to amma kowane lokacin da ka karanta yana daidai da ka karanta shi kana karanta fatiha yana tafiya ne da karatun ismail azim din alam malaikatul alam gaba ɗaya kuna karanta tare da shi tare da su kuma ana rubuta maka ladan malaikatul awalini fa shi abun baka san girman shi ba ka iya sani shi ka san za ka zo ka samu mutum sai ka gaggaya mara magana misali na kawai gashi da mai anguwa yanzu muka yi mu'amala da shi muna mu'amala da shi duk mu'amalan na ce mai angon waje kaza ne sai ka ga martaban ta karu ba za ka yi masa mu'amala kuma irin na baya ba domin Allah ya ba shi wani irin martaba to haka ne to amma ba aka ba za ka yi mana mu'amala ne kawai na mutum ne irin ka ba amma an kaji yana da wani title da Allah ya ba shi to sai ka ga wannan abun to haka ne to haka ko wajen wurin ne idan kana son ka gane girman abu to ka gane menene wurin ya dauko menene ya dauko in ya dauko wani abu da suke tafiya to da ka gane cewa eh ashe abin yana da karin daraja wannan na ƙara budawa ne saboda wayanda ba su yi asma'u ba su yi kokari su fitar da asma'u saboda kar gara ba sa tafiye bar mutane dan za ka ga an wuce abin ba a wuce ba eh ana tattare maka aikin aikin alheri ne ai abubuwan da ka sani kana yaro duk wani aikin alheri tilas ake sa ka aikai amma daga hankali ya zo jikinka ba kai da kanka kake son kai to to na ita kamar yadda kace mutum kuma ina so zai iya rarraba ta eh ko ta rarraba Allah ita wannan addu'ar ta ta Allahumma ya sauki Allah ya Allah Allahumma ya sauki Allah ya Allah salashi alaika Allah ya Allah shin kowace bayan ta rarraba Allah an karanta an karanta ko ita ce sai an karanta duk nan kayan aiki ne suke ta'alluki lazini ne wata zikirar salatul fati lima ugulika binatul ismi al-azim ma'aha ala kaza kaza alama inna wata zikirar salatul fati alama inna wata alama inna wata qira'atul fatiha binatul ismi al-azim wannan shine kawai niyya eh ha- abinda ake nufi ku gane za ka karanta fatiha ne amma kana aran harshen manzan Allah. An gane? Ni zan karanta fatiha ne amma ba zan iya karantawa da harshe na ba, saboda haka zan karanta da irin harshen da annabi yake fada yake karanta. Zan karanta da irin harshen da shausiya ne ke karantawa. wannan shine fatiha ta biniyatul ismil azim kai ne amma na'iri ne ka wannan darajar amma haka kawai ka karanta ba zai yiwu ba sai kai wannan niyyar ne da za a halarto ka da shi in ka karanta niyyar kuma sai ka ji wani da shi na? eh jaran ko a ɓoye ko a bayyane duk yayi a yi da safe ake karanta so da ake karanta a rana ɗaya duk almajiran shehu tijjani mutum ɗaya ne wanda yake karanta ɗari baya yiwa mutum ɗaya ne wanda shehu tijjani ya bashi izini ya karanta ɗari amma casa'in da tara na fito da sarin fili ya rage kawai a neme shi yawwa ba ba ita ba ce fatihan ita fatihan dai in kai niyyar wannan niyyar na yi niyyar karanta fatiha bi niyyatul ismi shi kenan da hausa da larabci wanda take komawa ne a na'ibancin ismin da aka karanta fatiha ne amma da niyyar harshen manzon Allah za ka karanta salatul fati ne da niyyar harshen manzo Allah abin da yake tattara kenan to sai ka karanta Fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin 99 ba a ƙara ba a ƙara to wannan shine ake nufin Fatiha tudinatul ismi a can baya ka riga ka yi aikin ka san menene alhamdulillah zuwa wala dalina ka san me ismul azim a cikin Fatiha menene ismul azim shi ba ba wurdi bane wanda zaka kalli wani abu a shi wurdi zaka karanta salatul fatihi ne ismin su rubutawa zaka yi ka kawo rubuta a rubuce zaka yi in ka gane shi menene sai ka rubuta a takarda ya ka kawo in an gane ce eh shi ne shi kenan ka sami shi kenan in ka gane salatul fatihi rubuto ka kawo rubutawa ne kawai harafai ne kaɗan daga ciki in ka rubuta su kuma babu canji a ciki na ba da satan amsa babu canji babu wani harafin da babu wanda za ka dawo da shi kai a'a shi din ne yadda yake hakan yake amma ka ciro shi ka gane ga sirrin annabi muhammadu anan ga sirrin annabi muhammadu a cikin fatiha an gane to wannan shine makullin shine mabudin shine fatihu shine ugulika yawa in aka kulle ka ka kullum an buɗe ka ka buɗe to abin da ya rage ma kawai ce mota ce za ka yi kata da ita ya za ka yi kata da ita dole akwai ki in babu kai sai wani abu ya haɗu da wani abu ba sai ta bindige ta zama bom amma akwai abubuwan da ake wanda za fita da shi to haka kowane ismi yake don ka bude shi kenan gashi dan karamin ismi ne ba mai yawa ba amma kuma shine zai baka duk komi da komi an wannan da yi na fito yawa to idan ka karanta yana baka daidai da mala'iku gabaki ɗayan alam a cikin mala'iku akwai masu harshe sittin akwai masu harshe saba'in akwai masu harshe fiye da haka mala'ikun nasutu ake nufi banda malakutu sai wannan shaujani ya ce manzan Allah ne ya gaya mu e mala'ikun da suke nasutu daga ƙasa zuwa sama ta ɗaya ita ake kira nasutu to mala'ikun akwai mala'ika ɗaya wanda ke da harshe sittin akwai wanda ke da harshe saba'in ila azayyadu min zalika mala'ikun malakutu kuwa ba a gaya maka cewa yaya ba ne saboda haka ma'ana sun wuce wa'innan to kowanne in ka zo da ku karanta tare da shi da ku karanta yayi to su makala radiyallahu anhu sai shaujani ya ce shine farkon karatunmu yau ta'ammalu bil afkari ku lura da tunani kam ta'alamu annahu la yaqumu litilawati hadha al-ism nawa ne suka sani wanda ba a karanta wannan ismin a wajen ibada ba ba karantawa ake in ka zo sallah ka ce za karanta shi ka karanta ba kamar wanda waɗansu ya zo su ce maka za su yi wani hauka ce mutum zai ce maka zai fatiha sai ce maka zai yi sati sati wai ya je wallah danta ai ibada kowane abu akwai kujerarsa ne kowane abu akwai kujerarsa akwai wani wanda ya taɓa mu wannan rashin hankalin a nan gidan kuma dan da ya zo sai mahaifin mai sashi sallah da ya yi sallah kawai sai karanta fatiha sai karanta sati sati sai na ci mantuwa ne na haɗe tun da fatiha ta fito da ya zo sallan isha'i sai sake kuma yara suna bin musalla saboda yara nake sallah nan saboda tadriban a koya musu yanayin yadda abu yake gudana sai na ga ya sake ana idar da sallah sai na ji ni anan sai ce sharu na ji ka karanta fatiha da salatul fati a sallan farilla na farko na ce kai kuskure ne sai na ji ka sake ya ce wai bakinsa ne ya saba na ce to bakinka ne ya saba ya mahaifin kuma yana zaune ce bakinka ne ya saba ya ce na ce to da bakinka ne ya saba sai ka yi bayani wa yara domin na daɗe ina nuna musu yadda ake ibada kai kuma a rana ɗaya ka zo za ka karya ni ka musu bayani kai ne da gaskiya ko ni ne babanmu zai shiru ya rikitar biyu ya ke shiga magana sai ce wallahi shi ne ya kuskure na ce a sake faɗa musu su ji nawa ne gaskiya ko naka ya ce naka ne gaskiya na ce su saboda haka sallanka ba daidai ba ne da muka tashi na shiga ɗaki na ba baba hakuri ya ce a hakan da kai yayi na ce sai ya zo ruguza ni ɗan kankan lokaci na daga ina tarbiyyar yara akan addini ya zo haka kawai zai nuna min abin tun daga ranar ya daina zuwa gidan nan da gangane mana ai ya shege ne kuma ya zo da babanmu kaga kenan in na yi shiru ya shigar min da wasu wasi ai abin bai da amfani mutum bai san abu ba in aka ce wannan ga gurin ga abin da ake yi a nan yin shi daban nan kuma ga abin da ake yi haka ya kamata amma ka ɗauko na nan ka dawo da shi na nan na nan ka dawo da shi nan wai kai kana ganin ka burge shin annabin da ya tsara abin bai iya ba ne kowanne wa a ce kullu zai haƙƙin haƙƙahu ka ba shi in haka yanzu ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya raka jana'iza wanda ya sallan jana'iza falahu qiradun sai aka tambaya me me ladan kira din sai aka ce kaman dutsen Uhud sallan jana'iza wanda ya raka mamaci zuwa makabarta falahu kira dani yana da kaman kira guda biyu dutsen Uhud guda biyu to da Allah sai kuma manzo Allah ya ce man qala la ilaha illa Allah wanda ya ce la ilaha illa Allah asqal min samawati as-sab'i wal ardina ladan shi ya fi saman bakwai da kasan bakwai ba san ce la ilaha illa Allah ki zuwa sallan jana'iza ba koya kira wancan fa dutse ne dutsen kuma a wani gari ayya madina ne girman sa to na ce la ilaha illa Allah a wannan ba sai in ce la ilaha illa ba zan je sallar jana'iza ba to shin mutanen da baka je musu jana'izan ba su kuma ya za su dauke ka kaga kowanne akwai muhallinsa to sai ka ce a kawai kai ba za ka je ba bari ka yi wannan ba haka abin yake ba ai kowanne sai ka amma la ilaha illallah ka daya ya fi saman bakwai da kasan bakwai kasar tana cikin dutsen uhudin a kasa yake ko ba haka bane to sai ce mutum ya ɗauki ɗaya ya rusa sauran ba haka yake ba kowanne sai ka shiga komin kankantansa yadda ka ganshin bayi da girman a hakan dai shi kuma yake da magana bisun da zai aiki in ka ce a'a ka bar shi sai a ce maka to ba ka da abin kuma gaba ɗaya baka samu kuma abin da ake nufi ba Allah ya kiyaye saboda haka ba a shigar da shi wajen ibada ka zo ka ce to bari ka karanta Ismail Azim a matsayin Fatiha ko a matsayin Salatul Fati ko a matsayin ya ishe ka ibada ba haka bane kamar yadda ake cewa mun ce Salatul Fati ɗaya tana daidai da karanta Alƙur'ani sau dubu ɗari ko sau miliyan ɗari ko sau nawa da aka ce yana daidai da ka karanta ya karanta Alƙur'ani sau kaza an daina karanta Alƙur'ani haga adalcin yadda ya kamata kenan a hakan ma ba wanda so kai mu karatun Qur'ani a hakan ba wanda so kai mu karatun Al-Qur'ani in an fi mu sanin Qur'ani kuma zai yi wahala domin a yau din nan in dai Allah bai bana zatan a kwanan duniya daga cikin ƴan ɗarikan shiganiya almajiran shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan almajirin almajiri mu ce Shehu Gibrima ni ina sane da kowane rana sai ya saɓin alkurani sau biyu da daddare kowane rana sai ya saɓin alkurani sau biyu kafin dari ya waye sannan kuma sai ya salatul fati dubu ɗari da dubu ishirin da hudu jauhara ne ban san adadin da yake ba to sai a duba babanmu ya yake yin karatun alkurani shi ibrahim duk kwanan duniya zahiri da baɗini sai ya karanta alkur'ani nazarin izbi goma ya karanta tilawatin izbi goma duk kwanan duniya tun yana da shekara goma sha biyu har ranar da ya koma ga Allah daren da zai koma ga Allah a ranar cikin dare ya yi hataman kuma ya koma ga Allah bai taɓa fasawa ba ce tafiya ko rashin lafiya ko tafiya a ruwa kowane rana sai izbi ishirin ishirin din nan anya za a ce ba mu san ƙurani ba ko mu ba mu sani ba iyayenmu sun sani abidai ne sun san abin to kenan ashe inda adalci ba za a ce an rusa abin gaba ke ɗaya ba sai a ga cewa yaya abin yake tafiya kawai a ƙa'idar ilimi Allah ya taimake mu qala sayyidina radiyallahu anhu shehu dan yace sa'altu min Allah an yutini na roki Allah ya sanar da ni ya bani ba ma zakarta ismin maratan na roƙi Allah duk lokacin da na ambaci sunan ismullahi ismul azimi maratan zakarahu kullu malakin fi kauratul alami ni na roƙi Allah kaga can ai ya ce wa kullu ma talahu tali talathu ma a jami'al mala'ikati duk lokacin da na karanta aka mutum ya karanta ismullahi azim shi kadai to za su karanta tare da dukkan mala'ikun alam baki daya. Sai shau ce to shi kuma ya roƙi Allah ya ba shi duk lokacin da ya karanta Ismail Azimi guda ɗaya. Kun gani? Zakarahu kullu malakin fi kauratul alimi alfu alfu alfu ila salasati maratibi. an fahimta waye mai yi na roƙe shi to kuma roƙon za ka ga a ƙarshensa ina yake shiga na roƙi na roƙi na na roƙi ubangiji ina son Allah ya min min fadali wa min karami wa min minanihi wa min majadihi wa min judihi ina son in na karanta ismil azim guda ɗaya kowane mala'ikan da yake kaurul alam ya maimaita mun miliyan ɗaya da dubu alfu alfu alfin alfu alfu alfin ila salas maratibin kowane mala'ika ya karanta ismin su da ni so dubu so dubu so dubu wa anna kullu marratin kuma kowace guda ɗaya min zikirin lisani na daga zikirin harshe kullu malakin kowane mala'ika ta adili min salatul fati lima ugulika ta yi daidai da salatul fati lima ugulika sittuna alfa marratin so dubu sittin wadda mintuli kuma an mun ramana wa ɗani ha kuma an bani haka kun gani saboda ismulal azim din da zan karanta ba in gashi nan a matakin farko mala'iku suna daidai dukkan mala'iku da su karanta ta da kai amma tsoron Allah mu kuma ya sha bamban da nawa da na halifa misali da na halifa da na Musa da na Musa da haddaru da haddaru da baba ba iri ɗaya bane gwargwadon karuwanka cikin tsoron Allah gwargwadon kuma ƙarin ziyadanka. Ai, kasan baya tafiya bugu ɗaya. Dan yanzu ai ko yanzu duka muna mu ce Allah musalla ya sai na Muhammad al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haq wal hadi ila sirati kal mustajib wa la ilaha qadar min in mun kai miliyan ɗaya ai ladan ba iri ɗaya bane ai ba iri ɗaya bane ai wata kila ni ka riga ni fara karanta salatul fatih Musa na riga shi hallaru ya riga shi haka duk ranar da ka riga iya yawan abin da ka ƙara ai ana ƙarawa a kan ladan naka ne a ninka haka abin yake kaga wannan martaban daban ai ko a ma'aikata wanda ya shiga yanzu ya shiga soja da minti biyar wanda ya riga yana gaban ka tun da tagwaye suka zo duniya ma tsaye yana gaban wani ko za ce sun yi daidai ne ba su yi daidai ba wannan shi ne rana ɗaya suka shiga amma yana gaban shi haka za ce ko an canza to haka wajen salatin annabi haka wajen ibada yake to in kuwa mutum ya auna ya ga irin wannan tafiya ashe yasa misal menene duniya misalin duniya misalin lahira ne duniya misalin lahira ne tana kwatanta maka irin yadda abubuwa yake gudana Allahumma ka fahimta ka gane shine tashin hankali ai ka gane abin kuma in ka gane babu wani in ka ga mutum ya yi ta bala'i bai gane ba ne bai gane ba ne amma haka mutum shi da shi yadda zai gane ya san ba ƙarya ba ne haka abin yake haka kuma abin yake tafiya an gane ko to kaga an yi masa ramana akan haka kuma an bashi ta wa qala li sayyid al-wujudi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hada kullu juz'un wahid min 11 juz'an wannan ma abin da muka baka yanki ɗaya ne daga yanki goma sha ɗaya min zikir sahibu tajallis khas da wanda aka masa tajallil khas tajallil khas li'annahu yahsul lahu hadha al-fadl shi yana samun wannan fadala inda zikir kullu harafin min wurudil ismi inda zai lokacin zai ambaci kowane harafi daga cikin wannan harafin ismillah lazim din harafin ismillah lazim harafai ne guda goma sha ya zama wani labulen harafin ismillah lazim harafai ne guda goma sha kowane harafi kowane harafi in ka zo kansa to akwai sahibu tajallil khasu akwai sahibu tajallil am kamar yadda da azunai muka faɗa ni zan karanta fatiha bi niyatul ismil azim ina sani na san me zan karanta na san niyyar da zan yi kai za ka karanta fatiha tsura ko kuma za ka karanta fatiha da martaban da ka sani din amma saninmu da kai iri ɗaya ne an fahimci wannan ayi sani na da kai iri ɗaya ne in sanin ba iri ɗaya bane to lokacin da ka fara bidayan sa kujeranka a tafakkurin za ka yi fati a binitul ismi da wannan matsayin ba zai kai na wanda yake gaba ba to kaga wanda yake gaba yana da yana da bangare daban-daban to yana da marati goma sha ɗaya marati goma sha ɗaya to a maratib goma sha ɗayan da zai tafi da shi dama isman kenan kowane ismin ka yi keke da keke malam iyayen mu Allah saka musu alheri tafiya suke yi na fitan hayyaci jiya shekaran jiya kamar na yi magana a gidan nan wajen mahaifinmu da na taɓa ɓangaren sun mun tambaya akan ismin lahil azim kamar haka sai na ce isman harafin ƙur'ani kwata-kwata ai guda 27 ne harafin ƙur'ani guda 27 ne shi ne yake ta juya abc ne guda nawa ne shi ma iyakansa kenan juyawa yake ta yi a yi ta maganganu da shi wani gun aa in ka cire zai ga aa da yawa wani gurin r ko gwargwadon yadda kake son ka sarrafa abin na ce shi ne karatun shi ma alifin ba'un jimun shi ma shi ne amma bambanci wannan zulmani wannan nurani in ka ɗauka alifin zuwa ya'un za ga ashirin da ne ashirin da ne bai kai talatin ba to wannan shi ne ƙura'anin gaba ki da akwai wani harafi wanda baya nan wanda yake cikin alkurani babu to kaga ayyukan su kenan to a cikin wayannan harafan akwai harafan da su ne ake kira ismul azim ai wayannan harafan to sai na ce a ismul azim din ni ina da ismul azim na Hadifa na da ismul azim nasa wannan yana kowa yana da ismul azim irin nasa kowa hasin bihi wannan ya cancance ka ne wannan ismul azim ɗinka ne malaman hisabi in suka ɗauki sunanka suka ɗauki sunan mahaifiya da sunan baba suka narka za su ce daga cikin sunayen Allah sai ka rike wannan su ismul azim ɗinka ne ismul azim ɗin ne kuma naka ne to wannan mabadi ne fari ne ba shine ainihin ismul azim ɗin isa matuƙa ba to in ka je ma su din ne ka tafi akan haka na manza Allah daban na sayyidina Aliyu daban harafai ne canji ne kawai wannan harafin ya koma wannan wannan ya koma wannan shine wannan na manza Allah ne wannan na sayyidina Aliyu karamallahu wajahu wannan harafan yanda suke kuma akwai na Jibrilu akwai na mika'ilu akwai na israfilu akwai na azra'ilu akwai na sayyidina babakar akwai na sayyidina umar akwai na sayyidina usman akwai na sayyidina ali wanda na sha faɗa kuma waɗannan ɗin kaf gaba ki kuma a cikin fatiha suke kamar ka ce arsadu maqasuhu alqabidu hasadan zajiyu israfilu ne kuma ismillah alazim kuma nashi ne sai ka ce ai dan ba'ura da ya bawa annabi Musa wahala harafi hudu kawai dauka da shi ya daura annabi Musa argiyun argiyun sai ya dauki harafi biyu a farko harafi biyu a ƙarshe da ya da harafan ba arsadu maqsuhu alqabidu hatta banzagiyu wayannan harafan duk gaba daya biyu a farko biyu a ƙarshe saboda shi ismul lazim za a dame ka ne kawai za ka faɗi abu guda ɗaya ne kawai Allah ya abu kun in aka ce kun a harafi guda biyu ne kafin ne da nunu kuma saba'in ne kun abinda kake nufi to alo tasarrufi su wani lokaci su faɗi kun ɗin ma ya musu nauyi tunanin abin kawai wane ya zamo kare sai ka zamo miciji saruwa ne ba sai ka faɗa da baki ba tunani ne kawai wani ya kamata ya mutu yanzu eh bala'insa ya kai bala'i ya kamata me dalili yana ina ne ya ce a gama da shi kawai sai ka faɗa rijiya tasarrufi hada tasarrufa su kuma yadda suke kenan to wannan da ya faɗa ar kawai to wani lokacin ar ɗin ya isa ba sai ka karasa ba wani lokacin kuma a da alif din gwargwadon karfinka gwargwadon tasarrufinka gwargwadon yadda kake son kai kaga kenan zai daidai da na kowa ba daidai da na kowa ba ne wannan babu ne ina magana ne akan ismullah al'ajin saboda ko da mutum ya ji na yi yare to ya banni da yaren haka abinda nake magana akai karatu ne amma na asararu yawa karatu ne na sirru ba kuma ina faɗan abin da yake rubuce ne ba na sani ba a ina faɗan abin da nake gani ne ga shi yadda abin yake rubuce illa sai na radiyallahu anhu an ce wa shau tijani haza hasun bika aw li kulli wahid min ashabi tajalli al-khas wannan ya keɓance ka ne wannan ismin ka yi amfani da kowanne bayan alfu alfu alfu ila salat maratibin wa anna kullu maratibin zikirin lisani kullu malakin ta'adilu kowanne ta daidaita da salatul fati dubu sittin ko kuma a'a yanda aka ce a haza kullu juz'an wahidin min ihda ashara juz'an yanki ɗaya ne daga juz'i goma sha ɗaya na sahibu tajali sai ka to hasun duka kai ne ka cancanta da wannan auli kulli wahidin min ashabu tajallil khas ko kuma a'a wannan ya cancanci sahibu tajallil khas ne qala radiyallahu anhu sai shi ya ce balli kulli wahidin minhum minhum sahibu tajallil khas ba ni ba kenan kenan nashi yana gaban wannan an fahimta na shojani yana gaban wannan wakilali aidan sai aka sake ce mu wal fadlul ladhi ma zakarta kalimatun fadlan nan da ka ambata allazi ma ma zakarta wanda kowane ka ambata kalimatun min kulli zikrin alal itlaqi kalma ce ta kowane ambato kowane irin zikiri zikirat ma aka sab'una alfun malakin kowane zikiri ne ko kuma la ilaha illahu daban astaghfirullah daban subhanallah daban la hawla wala quwwata illa daban la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin daban allahumma salli ala muhammadin daban allahumma salli ala sayyidina muhammad ayyuna zati daban haka ne wa zikr wa zak wa zikr kullu malakin bi sab'atu alafin kalimatin kowanne yana daidai da kowanne zikirinka mala'iku za su yi ma kalma dubu saba'in ne, dubu bakwai ne, wa bi kulli kalmatin da ashari hasanatin kuma kowane kalma ninkin mala'ikun dubu saba'in za su yi so dubu bakwai bakwai ne a kowane? Ƙalalai radiyallahu anhu sai shauda ne ce, hadal fadalu hasun bi, wannan keɓantan ni kadai aka ma wannan kyautan. ni kadai aka ma wannan kyautan ka san an tambaye shi wacce jari kowa yana sani amma ba kowa ne ya gane ba kowa ya san in ka karanta satil fati yadda manzo Allah ya fara faɗa wa shi jari kana da ladan tasbihin alam dubu shida ne don shawar tijani ba salatul fati da yake karantawa ba akwai wani salati a cikin dala'il hairati kowane salati yana daidai da hatman dala'il hairati dubu ɗaya ne kowane salati yana daidai da hasaban salatul da'il lahairati dubu ɗaya ne sai shau tijjani manzo Allah ya ce ya bar wannan salatin ya koma kan salatul fati ta fi wancan ya bar wannan salatin ya koma kan salatul fati to sai aka tambaye shau jani shin wannan daraja na salatul fati wai tsaban karanta ta ne ake samun wannan ladan ko kuma yace balle ajalina saboda matsayinmu ne a wajen Allah yace balle ajalina saboda matsayinmu ne a wajen Allah wannan ya faru an fahimta kamar yanzu a dinga fahimtar wasu abubuwa za ka zo kana neman ma'aikata za ka zo gwargwadon matsayinka sai ka ce kana son a ɗauki yaranka misali da ɗauki mutane goma ne sai a ce ranka ya ɗaya a tun da ka zo an baka mutane biyar wannan mutane goma ne a cikin mutane dubu amma za a iya baka mutane biyar kai kaɗai me yasa me dalili matsayinka dan za ka iya cewa ka rusa ba wanda ma zai yi abin kuma a ce ba yadda za a yi in ka ce goma ma ga baki ɗaya ranka ne sai a ce an baka sai da ji a yi kunkuni a gefe to na halaran Allah ba kunkuni saboda ausau da'ira shi yasa ke cewa da'iratul wali ausau min da'iratul nabi ba ya fi annabawa ba ne a'a yanzu misalin kai abin yana da wahalolin wahala ne da'iratul wali ausau domin yadda za ka ga da'ira yanzu akwai akwai annabawa wanda shi kadai ne zai shi shi kadai ne ya san shi annabi shi kadai ne matar shi ma ba yadda ta san shi annabi ba ne ba nuna ba saboda haka kuma annabawan akwai wanda ya zo ranar tashi kiyama da mutane shi kadai zai zo akwai wanda ya zo da mutane uku akwai wanda ya zo da mutane goma duk manzo Allah ya faɗa to waliyin da ya zo da mutane annabi annabi nuhu alaihi salatu wasalam min ulul azmi min ar-rusul amma mutane 80 ne fa suka imani da shi a shekara 950 yana kira su zuwa ga Allah mutane 80 ne suka yi suka yi suka yi da shi to yaya in aka ce za a sashi a cikin al'umma annabi Muhammadu an fahimci abin ai ba ana nufin an fi shi ba a'a da'ira ce ta fi buduwa yadda aka yarda da almajiri ɗaya daga cikin almajirin annabi Muhammadu wanda a dalilin su wasu suka shiga musuluncin in aka ɗauko na shiga baki ɗaya sai ga kamar babu ne cikin akwai abin da ake misali da shi kenan ba kuma ana magana ne na raini ba a kyauta ne zalika fadalun min Allah ba waya kai waye ba kai sa ba ba abin da ake nufi ba kenan a'a yadda Allah ya yi kenan mafatihun an kawo shi ƙarshe zamanin annabi nuhu nawa ne mutanen a duniya nawa ne jirgin ruwa kwata-kwata mutane nawa ya ɗauka duk duniyan gaba ɗaya su ne fa cikin jirgin ruwan wanda suka yi sauran kenan shine suku samanin garin mutane tamanin ne to yanzu kuma ba a cikin gidan nan aka yi karo aka yi karo karo mun yi kusan tamanin ɗin haka ne to irin wannan sai a ce bai yiwu ba kuma aka ɗauka misali ka koma idan baƙo ya zo maka ka ɗauki nauyinsa ka ɗauki nauyin annabi adamu ne eh idan biyu ne suka zo ka ɗauki nauyin annabi adamu ne da hawa'u hawa'u kuma da annabi adamu sun suka ɗauki duniyan gaba ki ɗaya amma kuma gashi nan sun zo a kujeran kai ne kake kuma in kai musu wani abu sai ce ka ɗauki nauyin duniyan ne gaba ki ɗaya ma to irin wayannan duk suna nan da babinsu da kofofinsu wani dole a kofofin ake gane yadda abu yake shiga wanda sabanin haka to ba za a iya fahimtar komai ba Allah ya kiyaye na'am wata mituhu yace walam yudali gairi ba a bawa wani ba ni shautani walam yudali gairi ba a bawa wani ba ni ne aka ba wannan wannan shi ake kira to hadis bin imatillah walam yudali gairi ba a ba wani ba shi kuma duk abin da ya ji sai ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukunna to anan ne ake ganewa yaya wani irin zarwatu sanani shehu tijani hau ba a ba wani ba fa ba a ba wani ba duk waliyan da suka wuce ba wanda aka ba shi ni aka ba saboda haka ko da za ka zo ƙarƙashin wannan leman dai za ka rabi. Wasu mitu minhu, na ji daga bakin shi wajen yanar jallawa annu, wa ina ismul khas, shi ismul khas, bihi wanda ya cancance shi, iza zakaruhu arifuna shi shehu tijani, shi ma akwai ismul nashi eh, ismul khasu bihi wanda sun ne ya cancanta da shi idza zakaruhul arifuna idan arifai suka ambata suka kira sunan shaujani da wannan kullum min ladun adam ila qiyamis sa'ati dukkan su daga annabi adam zuwa tashin kiyama sab'atun wa ishiruna mi'ati sana wato yazkurunahu su zamo sun samu shekara sab'atun wa ishiruna mi'ati sana wato dubu nawa kenan dubu biyu da ɗari bakwai yaskuru na fi kulli yamin alfa marratin a kowane rana suna suna yin suna karanta wannan ismul khas sau dubu wa jumi'a tilkal askar kullaha suka tara wannan zikiran baki daya fi tilkal muddati a wannan shekarun kullaha ma laiqu marratan wahidatin min zikir sayyidina alhasib bihi arifai ta gaba ɗaya su haɗu su kira sunan alhassan bihi shi ya yi ɗaya su su shekara dubu biyu da ɗari bakwai kowane rana suna karanta dubu dubu dubu dubu dubu dubu ba su kai daidai da ladan shi na ambatansu guda ɗaya ba wannan malai kuma rakan waya min zikin sayyidina alhasbi na fa'an Allah bi wa bi ulumi wa sirari amin wannan shine to nan idan ka zamo ka koma da shi ismul khasu bihi bihi manzala ismul khasu bihi manzala kamar da shi ismul ismul lil azim na manzala wanda aka kebance shi wani sunan ne na annabi Muhammadu na gaida. To a samu arifan kaf gaba ke ɗaya su karanta shekara dubu biyu da ɗari bakwai kowane rana mutum yana karanta isnin da tafakkurinsa da kowane martabansa shekara kowa ya yi dubu dubu a kowace rana ba zai iya auna guda ɗaya na shauci da ba. Saboda shi kaɗai aka warware masa isman gaba ke ɗaya. sai a koma ta ta gumi go wai da gumi ya ga show prime ya yi diwani ya ya ce ya yi da annabi da yawa sai da ya yi bi kai na yi shi ne to shi kuma wannan kujeran ana tafiya ne a muhallin babu magana na son zuciya an wuce wannan yabon kai son zuciya wannan duk gaba ɗaya suna daga cikin alatun da aka yarfar da su tuntuni aka wuce ka riga ka kashe kanka da Allah ka rayu da shi saboda haka baka neman la ta khafun laumatul la'imin baka neman yabo baka tsoron zagi an wuce wannan kujera saboda haka idan ka ɗauko siffan ka dawo da shi nan to ka ɗauko siffa ne na abin da aka wuce shi almajiran almajiran almajiran ma ba sa tsoron abin saboda sun san kowane abu yana zuwa ne la laka wala minka wala ilaika wala bika an wuce wannan komi babu wani abin da zai zo ka zamo kai ne ka shiga cikin abubuwan kawai babu waiwaye babu ikibalar nan lal ikibar cikin lamarin ka na Allah to wayannan abin da yi sa mutane da yawa shi ma ba sa ganewa sai su ɗauko wani guri sai su jefa a cikin abin da kuma ba shi ne ake nufi ba an gane ko wa qad tafaddala radiyallahu anhu bi hibbati hadha al-fadl al-azim kun gani lokacin da shehu tijjani aka masa wannan kyautan na hadha al-fadl al-azim li ashabi da sahabbansa allazi huwa zikru 70 alfan ma'ahu wanda kowane ɗaya yana ambato tare da mala'iku dubu saba'in tare da shi, ila wa zalika wannan kyautan a masa nufin shahar jimada sani. Kaga an kiyaye rana. A shaharu jimada sani, sanatan salasa ashara wa mi a alf a lokacin da aka fara rubuta jawahirul ma'ani kenan. Lokacin shaujani yana da shekarun sinnul Mustapha. yana da shekarar manzan Allah kaga an amsa mana shekaru wannan Muhammad kenan da ya koma ga Allah a lokacin aka masa wannan kyauta shine salata ashara wa mi'atayn wa alfun dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku a yayi a ɗaya an gane ko wasu ila radiyallahu anhu an tambaye shi Tijani to bari mu fara ko ko mu tsaya na ce gwa kamata ka dade a tashi a da kai nake kana kallon wani wasu ila radiyallahu anhu an tambaye shi Tijani an ta haqiqal fadli wajen ta haƙiƙin fadalin ƙaunar da'iratul ihadati menene fadalan ƙaunar da'iratul ihada da'iratul ihada wannan da'iratul ihadan ita ce fatiyar nan don ke faɗa ita ce ai sunan daban-daban za su yi ta zuwa maka kai sai ka tafi baka ma san ne dan sai a fitar da kai daga kwakwalwanka a mai da kai wani guri ma baka sani ba fatiha ake nufi ita ce da'irar zulihada na yi bayani yadda da'irar zulihada take ka gaba ya shi ne bismillahi ai harafai guda biyu ne daban-daban ko alhamdulillahi rabbil kaga ai baya sake maimaita kanshi to ba za a sa shi ba alamina kaga ya ya sake maimaita kanshi daga rahimi ba za a maimaita shi ba sai a ɗauki harafin ba da ya kaga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim kaga maliki yawmi kaga shi ba za a sake sa shi ba din iyaka kaga ba za a na nunun kaga za a sa shi na abudu kaga ba ba za a sake sa shi ba iyaka na abudu iyaka ba za a sa shi ba nunun an faɗe shi ta'un za a sa shi to haka za ka sauka har amin a lissafi za ka samu harafi wanda ba su maimaita kansu ba talatin da ɗaya ne to idan ka same su za ka narka su ne in na ce narkawa na faɗa amma ba za a iya ganewa ba narkawan jumla hisabil jumali kaga an ɗauki wani ilimi kenan za a shigo da shi domin sai da shi so in aka yi to daga nan ne sai a ce to shi kenan za a yi ziyada sai ka bugi sunan in ka ɗauki wannan harafan in ka narka shi zai ba da jibrilu akwai ƙarin da za yi sai ba da jibrilu shi kuma za ka zo zai ba da mika'ilu isra'ilu azra'ilu abubakar umaru usmanu aliyu haka zai tafi wannan harafan ne guda talatin da ɗaya da shi ne shi ne miftahin hanyar kofa saboda haka in baka sani ba in za ka mutu sai dai ka mutu sai dai ka mutu kuma an kace ba za ka san waɗansu ɓangarorin ilimin ba dama ba yadda za a yi kuma ka san wannan to kowanne haka za ka saukar da shi in ka saukar da shi kowanne ya kafitar da sunan shi bismillah alazim din jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu sayyidina abubakar sayyidina umaru sayyidina usmanu sayyidina aliyu duk sunayen da su fito a waɗannan ka'idodin harabar talatin da ɗaya to daga nan sai a shiga aikin shi ake kira da'iratul ihadati daga nan yanda hawa'u da adamu su biyu dinnan ne suka yi mu to haka wannan harafan su ne da su yi mu duk alam duk duniya gaba ki daya daga a cikin wayannan da su fito Allah ka ba mu fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shauta ne amsa idza qaddarta zakiran zakara jami' al asma'illahi idan ka kadarta wani mai ambaton Allah da zai ambaci dukkan sunayen Allah fi kulli lugatin ta kowane luga wani smaratu min zikril kabiri ya ambaci Allah da kowane irin luga to akan ismul lahil kabiri ismul kabiri to kaman ɗaya ambata kawai duk auradin da zai duk askarin da zai ambata ismul kabiri shine ismul kabiri ismul lahil azim daban ismul kabiri daban wa marrata min ma siwahu ɗaya kuma wanda ba shi ba wa na'ani bil kabiri abin da muke nufi da ismul lahil kabiri allazi wa muqamu rasulullahi shine muqamin manzo Allah wa marrata mimma siwahu daya kuma bayansa min tarkibul ismi na daga hawan suna li'anna tarkibul ismi la hadda laha domin tarkibul ismi ba shi da iyaka wai ba abu bizkir kulli malakin ana ninka shi da ambaton kowane mala'ika ashara marratin so goma kama ta kaddam kamar da muka faɗa suma yuba aful fadal sannan kuma ana ninka fadalan almazkur ila sab'at mi'atu alf alf marratayn zuwa dubu dari dubu dari biyu da saba'in sau biyu wai za su kira a zakiru idan mai ambato ya ambata asharatu alafi maratin sau goma min alkabiri daga sunan Allah huwa juzun min sab'a mi'atu alf alf marratayn wannan sai an hau manyan calculator tukuna su fada lissafan. Eh, fada wannan alfalar kabiri shi ne falalan mai girma, wa ma gairu waninsa fa fi kulli tarkibin nisfun min hadal fadal lazim. A kowane tarkibi rabi ne daga cikin wannan fadala mai girma. Su makala, radiyallahu anhu, sai shau ya ce, وهذا لا يعرفه النساء ما تابس سن وانا اسم باسا سن سن بل وهاس بالرجال ماذا جيني كو سكي سن وانا سنة ما تاتكين دزو كي باسا سن با ابو لانس با ييوا بزي يوا wannan hasin bin rijali mazaje ne kawai suke ba li'anna martabatun azimatun domin martaba ce da girma na san yan kwakwale za su ce har sai da faɗi matu to amsan ban da ita saboda a hutar da ku ban da ita domin ita ce ta taɓa hawa kudubaniya a cikin mata duk duniya to wanda ya hau kudubaniya kuma yana da wannan domin ba ta haila ita rabinta duniya ne rabinta yar aljanna haura'an huriyan adamiyan huriyan muhurul ini ce ita ba ta haila saboda kar mutum ya sha wahala dan za zuwa a fara wani dogon tsokaci to mun gano yawa falatu da illa liman sabaka ba a ba wa kowa illa liman sabaka sunan ba a sanar da kowa sai wanda ya riga ya fil azal annahu mahabubun inda Allah Allah ya yi ka dama ya so ka ne ja'alana Allahu minhum amin bima fadlihi wa karmihi ah an kara ya kamata ya ishe ka wani ma abulahu alaina yana daga cikin abin da shauja ne mana imlayi kala ya ce lawi jama'a jami'a mata latufu ummatu min alqur'ani a tara al'ummai gabaki daya wanda dukkan suka karanta alqur'ani min bi isati sallallahu alaihi wasallama daga turo manzo Allah ilan nafi fi suri zuwa ranar tashin kiyama duk wanda suka yi haddan qur'ani duk wanda suka karanta alqur'ani tun daga aiko annabi Muhammad zuwa tashin kiyama lafazan lafazan kowanne a dauki abin da ka faɗa lafazi lafazi fardan fardan daidai min alqur'ani daga alqur'ani ma balaga lafzatun wahidatun min ismil azim dukkan su gabaki ɗaya bai kai lafazi ɗaya na ismil azim ba dan uwa magana ce ta sirri ba magana ce ba wai an hana ni faɗa ba ba wai ina nufin magana ne na sirri ba magana ne na zahiri ba ba magana zahiri ba ne ma'ana imani ne yake kamawa in ko baka yadda ba ya aka yi jirgin sama ya tashi kasan sirri ne eh ɗaki gida guda a kasa tashi sama in kana son ka gane sai ka gane wannan in kuma gwaninta ne da Allah maɗaukakin sarki a cikin manyan halitta masu ɗaukan kaya babu kamar raƙumi sai ga bature ya yi jirgin sama wataƙila za ka ga mana wa gwaninta wataƙila in mutum bai gane sirri ba abin ake nufi da sirri kenan shi wa sirri la yanalu inda al-ijhar shi a boye yake in kuma ka ce duk ka ki yadda baka yadda ka gane ba ka ce to ya kai kai ciki wa matarka ka san sirri ne ilahi ya kai kuma ya haka yaron ya girma ciki ya kuma ka ya fito ta gurin da bai kamata fito ba saboda haka sirri ne ilahi ba za ka iya jirrakin abin ba ba za ka iya ganewa ba Wataƙila zai ba da haka don masu wawan tambaya ne don wani yana ana faɗan magana zai zai tunanin ƙaryatawa ne kawai amma kuma bai bi siyakin abin yadda yake ba to kaga ko dole sha wahala shi yasa wai imamu ce da jahilai sun yi haƙuri da yawan magana da an samu sauƙin rashin kai da malamai ba su shiga damuwa ba cikin ba da amsoshi to jahilai ne suka yi kace-kace a cikin abubuwa saboda haka shi zai ɗauki abu ne da hankalinsa kawai ya manna to in ya ɗauka ya manna sai ya jefa muku rakai ai ta fama ai ta fama ga abin gaskiya ne amma ba za a iya ganewa ba da jahilai sun yi shiru da kallal hilaf da saɓani ya yi kaɗan amma ya ce ina wallahi ko zai mutu ba zai yadda ba to kaiwa ka mutum mana a sake aiwon wani ma ya mutu sai ne me ka sani wanda kake karyatawa tambaya za ka yi wa mutum shi kansa bai san kanshi ba tukunna balle ya nemi sanin wani shi kansa bai san kanshi ba ya ake yake karuwa idan ya yi bacci ina hankalinsa yake zuwa ya ba mu amsa raye ko mu ce mafi karancin abu sai kamar tambaya ɗari a jikinsa bai san abin ba to wanda bai san kansa ba ta ɓangare haka to ta ina za a fara balle a shigar da maganar sirri wa hadha kulluhu bi nisbati lil ismi wannan duk abin da nake faɗa akan bangaren ismin lalazin kan nuqtatil bahr al muhit kamar digo ɗaya ne a cikin bahr al muhit yanzu ka je tekun maliya za ka ga kuna awoyi ne akan ruwa jirgi duk irin gudunsa yana awoyi ne akan ruwa kafin ya wuce ya samu gefen ruwa ba yake ba tsakiyar ruwa ba ne to akwai gurin da za ka yi tafiya a kan ruwa za ka yi awa goma sha biyu kana tafiya a kan ruwa ne a sama awa goma sha biyu kana tafiya a kan ruwa ne a sama baka sauka ba shi kansa bai kai baharul muhit ba domin barul muhit shine kogin da ya kewaye duniya saboda haka shi ba yi da iyaka la sahila lahu ba inda za ka je an ƙure to kamar digo ɗaya ne na ismail azim akan wannan kwakwalwa ba ta gane ba wa haza min ma la ilmun li ahadin bihi babu wanda yake da ilimi daga a cikin wannan wasu asarar lahu bihi an halkihi Allah ya zaɓar wa halittarsa ciki wa kashafa liman sha'a min ibadi ya yayi shi ga wanda ya so min ibadi daga bayansa su gane wani abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe za mu ci gaba da ismul batin da ismul zahiri kuma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر امتدار العظيم صلاة تملأ العزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة بكل عدد بعدد ما في علمك واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين muna ta'aziyya alarama dattijan nan da yake zuwa muke karatun jawahirul ma'ani shekaran ji Allah ya masa rasuwa alarama dogo eh Allah ya gafarta masa ya sada shi da manzo Allah Allah ya nawara masa ya sada yi da shauci dan da shauci da mutum ta zo Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh